والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم أن متى ga watan safa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira a muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa kuma yau muna kan darasi na talatin da shida a cikin tafsirin wannan sura mai albarka ta suratul nisa wanda yau kuma za mu kama ta da taimakon allah a idan ba wata ba a satin da ya wuce a matsaya ne a kan a aya ta ɗari da sittin da takwas ko? haka ne ko?
an yi ta an yi ta?
ko ya shafi aya ta ɗari da aya ta ɗari da saba'in da ɗaya saba'in da ɗaya ko? ya an yi ta da takwas bigin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا
الله هو الكسركي كيشوا يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب إذا أكبا والكتاب يهود والنصارى إن أنش أهل الكتاب أنا نفع اليهود والنصارى بل سوني وأن أكا يقوم والكتاب يهود سنة التوراة نصارى سنة الإنجيل la taglu fi dinikum kada ku yi gulu abin da ake nufi da gulu shi ne mujawazatul hadd wuce gona da iri a cikin addini ku rike wannan da wata da muhimmanci la taglu fi dinikum kada ku wuce gona da iri a cikin addini ma'ana ku yi addini daidai gwargwado yanda aka ce a yi me ake nufi da wuce gona da iri mutum ya yi abin da ba a ce me yake nufi da wuce gona da iri mutum yayi abin da ba a ce yayi ba to wannan hani ake wa yahudu da nasara to min babu aula musulmi ma ya hannu ai in an hana waɗannan yahudu wa nasara a cikin addinin su aka ce kada su yi to ina ga mu la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq لا تشددوا في دينكم فتفتروا على الله ku wuce gona da iri a cikin addinin ku har ya kai ku je ku yi wa Allah ƙarya shi yasa yake wala taqulu ala Allah illa al-haq kada ku faɗa dangane da ubangiji sai gaskiya mana kar ku ce la taqulu inna lahu sharikan wa walada kar ku ce Allah yana da aboki na tarayya irin su gumakanku kar kuma ku ce Allah yana da ɗa don duk sun faɗa sun ce Allah yana da abokin tarayya yanzu gumakan da suke bauta musu lata da uzza da manat wani suke nuna ko ke mushrikan makka suke bauta musu kaga yi wa Allah kishiya ne
kuma kar a ce Allah yana da da a ce dan Isa dan Allah ne kada a faɗi wannan wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda Allah ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda dan min an da'aw lir-rahmani walada sai ce me wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada saboda me in kullu man fi samawati wal ardi illa آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا شكرا سنشي وي الله ينادى دا kaga wani algulu fi din kenan wuce gona da iri a cikin addini kuma Allah ce la taglu fi dinikum ittakhadha ar-rahmanu walada Allah yana da ɗa subhanallah ai wannan magana ce mara kyau mummuna kun zo da babban zunubi zunubin da ya kai ga ƙasa ta faffarke ta yage saboda girmansa shirka sannan kuma sama ta rufto wata filin jibal ƙasa wannan duwar watsu duk su ma su fadi gaba ɗaya saboda an ce Allah yana da ɗa Allah ce ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai dace ba ka ji uslubin malam Allah da kansa yace bai dace ba ai bai dace ga Allah a ce yana da da ba to in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk abin da ke cikin sammai da kasai fa gaba ɗaya suna zuwa wa ubangiji ne za su zo ubangiji ran tashi kiyama a matsayin bayi to kayansa ne gaba ɗaya ina ruwansa da da da ni ne da kai muke da bukatar da Allah ya riga kowa ya kididdi kowa ya lissafa kowa shine laqad asahum wa addahum adda yace kuma kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa zai zo wa ubangiji shi shi kadai tilo waya daya da aka dangantawa Allah ubangiji da kamar yadda kirista suke faɗa Yesu dan Allah subhanallah wannan mugun zunubi ne zunubi ne babba kwarai da gaske malamai tafsiri suka ce wannan ayar ta ma sauka ne akan nasara su nasaran kala kala ne akwai nasara akwai al-yaqubiyya akwai al-vulkaniyya akwai al-nusturiyya akwai al-markusiyya su ne da ake cewa yan markus kenan yaqubiyya yan kirista yaqubiyya su ne suke cewa isa dan Allah ne ai isa Allah ne ku lura a cikin nasaran yan kiristan kala kala ne akwai wanda suka ce isa Allah akwai wanda suka ce isa dan Allah kaga akwai bambanci da cewa shi Allah ne ko shi dan Allah ne to yan kirista yan yaqubiyya su ne suke cewa isa din ma Allah ne gaba daya haka mulkaniya su ma suna goyon bayan wannan ra'ayi kuma suna faɗin haka nusturiya akwai yan kirista nusturiya su kuma su ne suke cewa isa ɗan Allah ne yaqubiya mulkaniya isa Allah nasturiya kuma isa ibnullah wai isa Allah ne ya haife shi subhanallah yan markus kuma markusiya kenan su kuma suka ce Allah salisu talata salisu talata ɗayan uku ne kamar ya isa Allah Allah Allah mana wannan maryam ma Allah akwai god the spirit to kaga wannan nan Allah uku kenan to me Allah ya ce akan waɗannan malam ba ka tuna ayar الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah ya ce wa mamin ilahin illallah waɗannan da suka ce Allah ɗayan uku ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun zama kafirai sun ridda arna ne masu rijista a arnancin ba Allah ce wa ma min ilahin illa Allah babu wani Allah fa sai Allah nan kwaya daya wannan fatirus samawa ce wal ardu wannan khaliqu kulli shay shine Allah na gaskiya amma Isa ba Allah bane kuma Maryam ba Allah bace to haka suka raba wa kansu wannan kafircin gaba ɗaya suka kafirta Am, an ce wannan karatu gaba ɗaya ko wannan aƙida gaba ɗaya wani ne ya karantar da su da ake ce da shi bulus ina da za ku ji suna yawan ambatan bulus to babban malamin su bulus shine ya bada wannan ya karantar da su wannan wannan karatu isa allah maryam allah um, allah allah wanda za mu zo mu yi bayani insha allah cikin suratu tauba bayani dalla dalla insha allah to wasu malaman kamar yadda imam hassan al-basri yake faɗa yake cewa wannan ayar za a iya ɗora ta cewa ta sauka ne akan yahudu da nasara dukkansu gaba ɗayansu don sun wuce gona da iri a cikin addini su yahudu sun zagi annabi isa sun karyata annabi isa kaga wuce gona da iri ne a cikin addinin su ku zo ku zagi wani annabi yanzu mun sha faɗa muna gaya muku a aƙida a addini na yahudawa annabi isa ƙarya ne annabi isa makaryaci ne kaga wannan mujawazatul hadd ne a wuce gona da iri ana sannan kuma su maƙin kiristan sun wuce gona da iri dangane da isa din tunda sun ce da shi allah ne sun ce mahaifiyarsa ma allah ne to kaga wannan duk haramun ne shi yasa allah ce la taghlu fi dinikum sannan kuma suna rikan wasu ba allah ba yahudawa ma sun ce ai uzairu dan Allah ne ko wa qalat al yahud uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne ɗan kirista kuma suka ce a masihu dan Allah ne kaga wannan duk maganganu ne da bakin su kurum suke faɗa amma ba shine gaskiya ba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون إن جاء الله sannan su 'yan kirista suna yaban annabi isa suna wuce gona da iri akan annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake daka tsawa da fada da kuma jan kunne ga wasu da suka zo suka yi mai wani yabo wani ne ya zo yake cewa ya ya muhammadu ya mafi alherinmu ya dan gidan mafi alherinmu ya wani ya wani ya wani sai annabi ya ce ayyuhan nas ya ku mutane la tatruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ya ku mutane kada ku yabe ni ku wuce gona da iri ku ji kada ku yabe ni ku wuce gona da iri shine ma'anar al-itra haka ma annabi ya san za a zo a yi wannan abu kada ku yabe ni ku wuce gona da iri inna ma ana abdul annabi ya ce ni bawa ne ni bawa ne ko a tafiya ma cewa kake abduhu wa rasuluhu bawansa ko manzansa inna ma ana abdul faqulu abdullahi wa rasuluhu sunan da manzan Allah ya fi so shine ka ce masa bawan Allah manzan Allah iya yabo duk dan bege duk dan yabo iya yabon da zai wa manzan Allah ya kai matuƙa shine ce bawan Allah manzan Allah jama'a annabi kansa annabi kansa yace kada ku yabe ni ku wuce gona da iri ni bawa ne to yau gashi wani mutum da ba zamani ɗaya yayi da annabi ba ba zamani ɗaya ya yi da sahabban annabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'ina ba ba taba'ul atba'u ba ba tabi'u tabi'u tabi ba subhanallah ba ba yi da kusanci da waɗannan ƙurun ɗin to ba ma wayawa ba an ce ma shi Allah ne a irin wannan al'umma irin wannan al'umma da ƙazanta ta yawa a cikinta a buɗe baki a ce wai wani mutum saboda shi malami ne wai a ce wai shi yake halitta to ga shi dai wannan ita ce dawar ahalus suna kun ji abin da qur'ani ya ce la tablu fi dinikum yanzu in mutum zai wannan ne da sunan addini ne kaga ya wuce gona da iri to an ja kunnen yahudu da nasara ma akan wuce gona da iri kun ji annabi ya ce kar a yaban sa ma kar a yabe shi a wuce gona da iri ya bawa kansa suna ya ce shi bawan Allah ne ina jin in akwai wani wanda ya kamata a liƙa masa wannan yabo a ce yana kaza yana kaza ai annabi ne to shi ma ya rufe kofar ya rage ga mabiya kuma sai kowa ya duba ina ya kamata ya yi kuma Allah ne ya kamu wannan zamani ƙarshen zamani da fitintunu za su yawaita fitintunu kuma daman Allah ya ce duk abin da yake samun ku wallahi fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk masifar da take samun al'umma wallahi Allah ya ce abinda hannunku ne yake tsibirwar ta yake tarawa ku da kanku kuke jefowa wa kanku bala'i dan ma wa ya'fu an kathir Allah yana yin afuwa ma akan abubuwa masu yawa kuma ku sani ku rike ayan nan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba canja wa mutane halin da suke cikin mara kyau ya dawo da su kyakkyawa ba sai sun canja su ma abin da suke yi ina annabi ya ce in kun ga azzalimi yana zalunci ku rike hannunsa ko hana shi zalunci saboda zai zo ya zaluncin da zai ja muku masifa gaba daya idza ja al bala'u ya ummu salih wa talih idan bala'i ya zo yana hadawa da na kirki da na banza duka sai an je ranar tashi alkiyama za a ce wa mutazul yau ayyuhal mujrimun a kiyama ne za a ce mujrimai ku ware mutanen kirki ku tafi aljanna amma a duniya dole za mu sha wahalar tare shi ba burgewa bane kaga wani yana barna kai shiru kana tafawa kana dariya kana kana kana kana ganin kamar wani abu ne wanda bai kai ya kawo ba idan masifar ta sauka yunwar tare za mu sha ta talaucin tare za mu sha masifu halakar da mutane tare za mu sha yanzu kun ga kun manta da wani abu shekaru da suka gabata ba da yawa ba Allah ya ta jarraban al'umma da gobara a kasuwanni ban sani ko za ku yi tunawa haka kullum kuma har yau ba wanda ya isa ya ce ga wanda ya tada wutar akai gobara a Maiduguri akai a Abuja akai a Niger akai a Kano ba wuri ɗaya ba a kasuwar aka kashe miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi wanda har yau dinnan wasu victims ne casualties ne na wannan gobara da aka yi wani ya gama karyewa kenan akwai shagon da har yanzu bai tashi ba wallahi aka gama yanzu mutane sun manta da wannan matsalar gobara yanzu kuma an zo rayuka ake rasawa yanzu mutane ne suke tafiya an kashe wancan an harbe wannan an yanka wannan an take wannan an yi waye wannan an yi waye waye akwai shekarar da Allah ya jarrabe mutane barayi yan fashi suka yi yawa ɗan fashi suka yi yawa wani ɗan uwa yake ban labari yake cewa a wannan shekarar kuma abin da aka jarraba mutanen zamfara shi su kuma barayi da yan fashi zamfara state wannan jihar zamfara barayi fashi barayi fashi barayi fashi su kuma a wala ya rauna annahum yuftaruna fi kulli amin marratan aw marrataini Allah ce thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun yanzu mutane ba kwa gani a kowace shekara ana jarraban ku sau ɗaya ko sau biyu sai Allah ya jarrabe ku da wani abu a wala ya rauna annahu yuftanuna fi kulli am marratan sau ɗaya aw marratayn ko sau biyu thumma la yatubun sannan ba za ku tuba ba wala hum yadhakkarun ba ku tuntunawa malam qur'ani ya gama bayanin komai la taghlu fi dinikum kada wuce kada ku wuce gona da iri a cikin addinin ku إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله للي المسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم شيني المسيح با الله بني منزل الله ني كاجي الله با da jawabi akan sunansa ba Allah bane manzo Allah ne rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu kuma kalmar ubangiji ne shi da Allah ya jefa ya mika ta zuwa ga nana maryam alaihi salatu wassalam aina na maryam Allah ya mata tsara mata aminci da yarda wa ruhun minhu kuma rai ne daga cikin sauran rayuka lalle annabi isa ruhun minhu rai ne daga cikin rayuka da Allah ya halitta amma ya ce minhu ya danganta ran ne zuwa gare shi tashrifan lahu dan girmama isa din kamar ka ce kai kar ku taɓa wane wane fana wane ko da ku ba kai ka haife shi ba ma'ana dan fadar ka ne dan kusa da kai ne to wannan shine wasu daga cikin kafirai suke ganin cewa ai wai hujja ce ma da ke nuna cewa isa din dan Allah ne to wannan min hudin ba ana nufin wai shi ya haife shi ba to ai Allah baya haihuwa ai ko ba haka bane ba amma me ma'anar minhu ya ce nasa ne dan girmamawa a kamar yanzu misalin ba ka ba ana cewa baitullah ba baitullah ake cewa ɗakin Allah wannan ya nuna Allah yana kwana a ciki a'a ai an girmama gidan ne an girmama gidan ne wa ruhun minhu wasu kuma suka ce kalmar ruh din tana nufin annafhu alladhi nafaqahu jibril jibril fi dil'i maryam busa da jibril alayhi salatu wassalam ya busa a rigar na maryam dan yadda aka yi ta ɗauki cikin shi ne da Allah ya kaddara haifa annabi isa tunda shi bai da uba amma yana da uwa haka Allah ya ga dama ya halicci annabi isa ba uba kuma ya halicci annabi adam ba uwa ba uba in banda ma in banda ma matsala ta ta ta kiristanci ba waye wane ne ma to yafi burgewa ma a cikin mata kullum ai annabi adam ne ma za a iya cewa shi ya kamata a ce an dauke shi an bauta mai tunda wannan an haife shi ba uba ne to wancan ba uwar ba uba to me yasa baku ce adam shi kuma dan Allah bane ba kuma idan haka ne in idan idan idan har misali a isa dan Allah ne to waye waye matar ubangiji wal iyazu billah kaga wannan shi sa Allah ya ce kafirci ne kafirci ne wannan kalmar kafirci ne tunanin ne sai ake mini tunanin kamar na dan adam sai a danganta ubangiji da sifa irin ta dan adam da haka ba daidai bane mu'jizar ubangiji da mulkin ubangiji da power ubangiji ya nuna maka zai iya halittar mutum a tsakanin uwa da uba a fidda mutum zai iya kuma halittar mutum tsakanin uwa kaɗai ba uba kuma zai iya halittar mutum ba uwa ba uba eh dan wani karma ce a to in an isa a halicci wani mun ba uwa ba uba to kaga ne an rufe kofa da haka da Allah ya so na Maryam ta haifi Isa alaihi salatu wasalam sai Jibril ya zo sai samu rigar ta haka riga sai ya busa iska kurin ya busa shi ta ɗau ciki in banda ma abin da su ai da kamata a ce sai a ce ai sai ma sai ce ma ai isa dan jibril ne ai ina ne ya dan fi kusa kusa ma to amma ka san abubuwa Allah ya sauke mata ba ta da daɗi haka ya zo mata qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya tana ganin su sai ce duk ina neman Allah ya tsare ni da kai in dai kai mai tsoron Allah ne saboda tana zaune tana ibada ita bata san namiji ba ta da alaka da namiji kai ta aka yi kurin tana bauta ta samu wurin bauta tana yi wa Allah bauta aikin da kenan dare da rana qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya aini dan sako ne dan aike ne daga ubangijinki na zo ne in baki gulam yaro zakiya mai hankali mai kwakwalwa mai fahimta kuma tsarkakakke قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية يا يا زني إنسان متى babu wani namiji da ya sadu da ni shine walam yamsasni bashar kenan mace a bisa al'ada mace ba ta haihuwa sai ɗan namiji ya shafe ta walam aku baghiya kuma ni ba karuwa bace a ashe wacce take zuwa ka je ta kwanta da namiji ba a yi aure da ita ba ta samu ɗa ta zama mai karuwa shi ne asalin sunan karuwa a cikin ƙur'ani ba gayya jam'in su ba gaya wani mako ba gayya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا الله يتي كذلك قال ربك ni ba ruwana ni dan aike ne kamar haka ubangijinki ya faɗa haka Allah ya ce ni aiko ne aka yi kawai kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah kuma mun yi wannan ne in ji Allah wali na ja'alahu ayatan linnas ko dan mu sanya shi zama aya me aya mu'jiza eh na al-mu'jiza shine abin da ake ake wato abin da yake khariqul lil ada ya saba wa al'ada shine mu'jiza da jawlahu ayatan linnas wa rahmatan minna ko rahama ce daga gare mu kai wa kana amran maqdiya maryam wannan falamari ne an riga an gama yake hukunci ma ba wani jayayya ba wani abin nan kuri ki hakuri wa kana amran fa hamalathu ta ake sai ta dauki cikin kur jibril ya busa ya tafiyarsa ta dauke shi fanta bazat bihi makanan qasiya fa ajaa al makhadu ta dauki ciki tafi wani wuri mai nisa tana cikin damuwa ga naƙuda ta zo mata ta ce yau ko ita yau ina za ta sa kanta ina za ta sa kanta fa ja'a al makhadu sai ga naƙuda ta zo mata ila jiz'in nakhla a ƙarƙashin kututture na dabino naƙuda fa subhanallah ba ta yi aure ba ba a ji ranar da ta aka ɗaura mata aure ba ba a ji waye mijinta ba kuma ita ta ma keɓance ta bar cikin gari ne ta je ta yi ta ibada tsabar dai kamewa قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا tace ya kai tona yau na shiga uku mitu qabla hada ina ma da na mutu kafin wannan rana ta yau wallahi da mutuwa ne in ji maryam wa kuntu nasiyan mansiya in zamanto abin da aka manta da ni fanadaha min tahtiha Allah ta zani kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai aka kiraye ta ta kasanta sai ta ji magana la ta zani karki bakin ciki ba bakin ciki babu damuwa kina da mafita ba damuwa Allah zai tsare ki Allah zai kare ki وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا dai ki nuna wannan abun ki gane wannan abun daga Allah ne taimakon ubangiji ne je ki samu wannan tutture na dabino ki girgije shi ba komai fa a jiki ta girgida shi kawai sai ga 'ya'yan dabino suna saukowa danyu dabino gauɗe rutab rutaban janiya ha'a shine imam al-qurtubi da yazo tafsirin wannan aya yace wannan yana nuna malamai sun ce duk matar da take da ciki yana da kyau a rinka bata dibino danye tana ci inji imam al-qurtubi وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا سيني فقلي واشربي وقري عينا ciki sha ki samu sanyin rai ci dabino ki more ga ruwa kuma yana gudana a gefe ki sha wa karri aina kwantar da hankalinki ki zauna da cikin kilami lafiya fa in ma tarayinna min albashari ahadan in kin ga wani cikin mutane fa quli lahu inni nadartu lirrahmani sawma ki ce masa ni nayi bakancan azumi yau ba magana falan ukallima yawma insiya yau ba zan yi wa wani dan adam magana ba ko shi waye kar ma a zo a dame ni da surutu ya aka yi kika dauki ciki ya aka yi kika haihu inni nazartu lirrahmani sawma kuma falan ukallima yawma insiya qatat bihi qauma tahmilu sai ga maryam ta dauko isa tana rike da shi a malam har an yi haihuwar ba har ta haihu da shi tahmilu malam tana zuwa gari aka ganta aka kama subhanallah qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya maryamu yau kin zo da ƙarya shay'an fariya daga alfiriya ne ƙarya yau kin zo da ƙarya wai kun gama kula maleji gaba daya duk abin da zaki faɗa ma ƙarya ne ki sani ya ke maryam ma kana abukin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya babanki ba mutumin banza bane ba mun san tarihinsa kuma tsohuwarki ba karuwa bace ba ba sharat ilai sai ta yi nuni kudin zuwa ga dan jariri isa dan maryam kenan yana cikin me yana cikin zanin goyo ba sharat ilai قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا يا zamu yi magana ga dan da yake cikin zanin goyo yaro karami a hankali cikin taba jin wannan to kai kuma Isa ba sai ka jira mahaifiya ta bada ansa ba kawai sai ya ɗauki magana qala inni abdullah Da Allah ku ji wannan Da Allah, ba ba ku gane ba na tabbatar ba ku gane ba sai kaɗan ne daga cikin ku gane inni abdullah da Allah wannan ba ba raddi ba ne ba ni bawan Allah ne isan da kansa maganar duniyan nan da ya fara faɗa a duniya isa me yace inni abdullah kenan ba inni ibnullahi bane kuma ni ba dan Allah bane kuma ni ba Allah bane atani alkitab Allah ya bani littafi ka gani waja'alani nabiyya kuma ya sanya na zama annabi iyakacin matsayinsa kenan da Allah ku lura da wannan Abdullahi atahu Allahu alkitab waja'alahu nabiyya kaga abduhu wa rasuluhu ya fito kenan irin annabi ba bambanci waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu bari ku ji wata gudumar yace Allah ya sa ni mubarak mai albarka ina son dan kirista ya ji wannan karatu sosai Allah ya sa ni na zama mai albarka yanzu qur'anin mu ya yadda ya faɗa cewa Isa dan Maryam yana da albarka wajalani mubarakan kuma aina ma kuntu duk inda na kasance babu inda zai kasance ba wanda bare ambace shi mai albarka ba وأوصانكم بالصلاة والزكاة ما دمت يا كما الله يمون وسيا ده إن يسلى آه إيسا يسلى أشياء إيسا أنا سلى أوصاني بالصلاة والزكاة حتى ما زكاة ما دمت حيا متبرنا رأي أشياء إيسا أنا سلى to kai dan kirista me yasa baka sallah me yasa kake faɗa da masu sallah kuma a bible ma an ce ai sallah kuma an ce a bada zakka me yasa baka bada zakka wa barran bi walidati kuma duk Allah ya dada nuna ni cewa ni mai biyayya ne ga tsohuwata mahaifiyata ita ce Maryam ولم يجعلني جبارا شقيا كما الله بي سنياني نزمن جبيري مي جرمان كي شقيا كما دغون توا وسلام علي يوم ولدت يوم ايه ولدت amincin Allah ya tabbata gare ni yau ma wulittu banda aka haife ni a shayarwarsa aka yi wa yau ma amutu da ranar da zan mutu ashe zai mutu wa yau ma'ubu a hayya da ranar da za a tashe ni ina raye ashe za a tashe shi shi ma sai Allah ce mai zalika isa ibn maryam wannan shine isa dan maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun zancen gaskiya da mutane suke yin shakka da jayayya akai me ake nema sama da wannan qur'ani ya ga bayani malam shi yasa na jashi najashi sarkin habasha lokacin da ja'far ibn abi talib ya je ya karanta masa suratu maryam sai ya fashe da kuka ya ta kuka karatun ya ratsa shi ya ratsa shi ya ji cewa to ai ga abin da ake faɗa akan maryam isa isa duk alqur'ani yayi bayani bayanin gaskiya kuma Allah sai ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana a ƙarshen kisa ba ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم ولا إنت هنيا بك يا ككبي هنيا كريستانتي كبي هنيا مسلمتي شو كده ko mu na shi ya musulunta sannan duk wanda yake son gaskiya ko da kirista ne inda ya ji abin da qur'ani ya faɗa akan annabi isa alaihi salatu wassalam to insha Allah ta'ala ya kamata ya musulunta in Allah ya sa da insha Allah muna nan da rai lafiya zan zo muku da bible a nan gurin kuma za mu buɗe muku wuraren da suke abubuwan da suke ta tabbatarwa a cikin bible din wanda yake ya zo a cikin qur'ani al'amura na tauhidi al'amura na annabi isa al'amura na annabi musa in allah ya yarda za mu samu gaba wata rana yanzu wannan jawabin wallahi ban san zan yi shi ba yanzu da sai in taho da na taho muku da bible din da na turanci da larabci kuma bible din da suka yarda da shi a duniya mai tsada ba ko ina ma ake samun shi ba sai kai mamaki ka ce gaskiya mutanen nan wato ba a gaya musu gaskiya ba a gaya musu gaskiya don gaskiya da ana gaya musu gaskiya to da ba za su musulunta mala akwai akwai akwai akwai cikin fa'in kiristan wanda yake ce wadanda suke cewa na na maryam zina ta je ta yi ta haifa isa wallahi akwai da suke faɗa a cikin yan kiristan nan fa a cikin bible din suka ce annabi lutu annabi lutu mazinaci ne ya yi zina da 'ya'yansa mata guda biyu suka ɗauki ciki annabi lutu ta irin wannan magana malam ai ba ta da daɗin faɗawa to amma haka ake loda wasu ake ta ɗiban suna tafiya Allah ganar da mu wa ruhun minhu wasu malaman suka ce wahayi ne da Allah ya yi wahayi ya aiko da bishara ga ita na na Maryam Jibril kuma ya ce ya bushe ya busa mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wanda ya yadda cewa babu an bauta da cancanta sai Allah shi shi kadai wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammadu bawan Allah ne manzo Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma isa bawan Allah ne kalmar ubangiji ne shine can da Allah ce qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun ila maryam wa ruhun minhu ka yadda da wannan isa bawan Allah ne manzon Allah ne wa annal jannata wan nar haqqun ka yadda cewa aljanna da wuta gaskiya ne adkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al-amal annabi ya ce Allah zai shigar da mutum gidan aljanna a bisa abin da ya kasance na aiki wannan hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi kenan aqida ne dole ka yadda Isa bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda ka yadda manzon Allah bawan Allah ne kuma annabin Allah ne kuma lalle annabi ba Allah bane kuma manzon Allah ba dan Allah bane bai kai matsayin da za a ce da shi Allah ba Allah kwaya ɗaya ne a wajen mu yanzu ka gama su cewa malamin su Allah ne to sai a tara musu kuma sai a ce to allolin guda nawa ake da su allolin guda nawa ake da su ko da yake wani ya zo yana mai da martani yana kare shi sai ya ce ai shi din ma mawakin wani abu ne na sirri ya je ya bin kaɗo shi ya ɗibo abu ne da ba a gaya wa mutane ƙarfin imanin su bai kai ba ba za su iya ganewa ba mu yanzu nan kaga gaba ɗaya kenan digogi ne ba za mu iya fahimta ba da aka gaya mana lokacin ganewan bai yi ba kada Allah ya sa mu gane wannan karatun da kada wa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzon Allah wala taqulu thalatha kada ku ce Allah ɗayan uku ne kada ku ce hum thalatha kamar yadda nasara suke cewa abun wabnun wa ruhu qudsin in tahu khairul lakum ku hanu ku daina wannan shi yafi alheri gare ku in tahu yakun intihau khairan lakum ku hanu sai hanuwar ta zama alheri gare ku innama allahu ilahun wahid allah fa kwaya ɗaya ne allah kwaya ɗaya ne allah kwaya ɗaya ne subhanahu an yakuna lahu walad tsarki ya tabbata ga ubangiji ya zamanto wai yana da ɗa a'a bai dace ba Allah ya yi tamanni a'a lahu ma fi samawa ce ma fil ardi nasa ne abin da ke cikin sammai duka nasa ne abin da ke cikin ƙasai duka wa kafa billahi wakila kuma wakilcin ubangiji ya isa ma'ana Allah ya isa a matsayin wakili tabaraka wa ta'ala to sai me kuma yace malam لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله shi ma isa ɗan maryam bai isa ya ƙiya ce shi bawan Allah bane ba wane isa ɗan maryam ya ce shi wai ya fi ƙarfin ya zama bawan Allah saboda 'yan nasara najran nasaran najran sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam innaka tu'ibu sahibana kana aibanta sahibinmu kana aibanta mana isa wai kana cewa wai isa bawan Allah ne shine manzo Allah ce innahu laysa bi'arin li isa alayhi salam an yakuna abdan lillah ai ba abun ki bane ai ba abun aibu bane ai ba matsala bane ga annabi isa din ya zama bawan Allah wani abun ki ne dan an ce wa annabi isa bawan Allah shine take Allah ya saukar da wannan ayar لن يستنكف المسيح كلمة يستنكف أنا نفهم أي لن يأنف ولن يتعظم بزي كيفا كما بزي نونة جرما دا إسابة الاستنكاف على رتشي أنا نفهم التكبر مع الأنفة نونة إسابة جرما كي دا فاتادا الله يتشي شي كان سيسا أي دي إسي نونة شي ووي شي بابا الله بني ولا الملائكة المقربون haka mala'iku makusanta su ma ba su isa su ce su ba bayan Allah ba ne. Al-mukarrabun anan mala'iku ana nufin hamalatul arshi, madauka al'arshi, la ya ana funa an ya kuno abidan lillah su ma ɗin mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Ubangiji, wa ya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma idin samaniya waɗannan mala'iku makusanta Ubangiji su ma ba su isa su ce su ba bayan Allah ba ne ba. saboda akwai waɗanda suke bauta wa mala'iku kaga an bauta wa wani ai an ce shi Allah ne to kar ka bauta wa bawan Allah ka bauta wa Allah shi ne fi dacewa wasu malamai ku lura da wannan aya lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah ko isa bai sai ce shi ba bawan Allah bane ba haka mala'iku ma to wai sai wasu malamai suka kafa hujja da wannan ayar cewa kenan mala'iku sun fi dan adam mala'ika ya fi dan adam tunda a nan gurin ai kaga wato kama Allah tabaraka wa ta'ala ya irtiqai ne daga Isa zuwa mala'iku kuma suka ce a larabci ni irtiqai ka ɗaukaki magana daga wannan zuwa wannan a larabci ba a daga magana daga daga wannan zuwa wannan sai in wanda yake na biyun ne ya fi haka suka faɗa ba a cewa a larabci babanka babanka bai isa ba kai ma baka isa ba ba a faɗan haka sai dai a ce kai baka isa ba ballantana babanka a ko kuma ko na juya ne kai kamar na juya gaskiya ma'ana dai babba karami ake fara faɗa ko ba haka bane sai a faɗi babba kun fahimci wannan eh ko a hausa zai iya shan babban to su a larabci a wajen su a larabci a wajen su a larabci a wajen su sai ka fara faɗan karami sai ka faɗi babba suka ce to a nan gurin da aka fara ambatan isa aka kawo mala'iku to wai yana nuna cewa a ashe mala'iku sun fi dan adam kama wannan maganar ra'ayi ne cikin ra'ayyukan malamai wala hujjata lahum fihi ba su da hujja kamar yadda malaman suka faɗa yan uwan suka mai da martani na faɗi wannan ne saboda watakila karatu zai iya zuwa wata rana wani ya ji an faɗa amma mala'iku Allah ya fifita ‘yan adam a kansu wala gani karramna bani adam haka Allah ce mun fifita ɗan adam mun karrama shi wa hamalnahum fil barri wal bahr warzuqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum eh ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan adam a duk halittar duniya malam babu abin da ya kai dan adam duk shi yasa da Allah ya zo turo annabawa da manzanni bai turo su cikin aljanu ba sai turo su ina cikin ɗan adam cikin mutane kuma a cikin jinsin mutane namiji ya fi shi yasa ba a turo annabiya mace ba ko ɗaya duk da akwai ɗan ra'ayi haka da wasu suke cewa na na maryam annabiya ce amma wannan maganar ba ta da ƙarfi kun fahimci wannan wal mala'ikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi duk wanda ya girman kai dangane da yi wa Allah bauta wa yastakbir kuma ya nuna girman kai da ɗagawa فسيحشرهم إليه جميعا تبسنو الله تبارك وتعالى زي تاشيشي ko zai tashe su duk masu wannan ɗabi'a zuwa ga ubangiji din ranar tashi alkiyama ranar da za a zare ido ranar da za a ranar tonan asiri yau matubular sara'ir ranar da dan adam zai rinka cewa malaha malaha me ya faru wace irin rana ce wannan yau ma idin yasduru nasu ashtatan liyurau a amalahum dan a nuna musu ayyukansu ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى wanda ya aikata mai kyau ko da kwayar zarra ne inda na alheri ne zai gani wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara wanda ya aikata kuma mummuna ko da kwayar zarra ne shi ma sai ya gani to sai Allah ya ce
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم na'am
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا fa amma alladhina amanu wa amilu salihat Allah ya ce amma waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka masu kyau fa yuwaffihim ujurahum sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai cika musu ladansu wa yaziduhum min fadlihi kuma Allah zai ƙara musu daga falalarsa ya ninninka musu cikin falalarsa zai ba su ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba saurara ba zuciyar dan adam bata taba raya za ta samu wannan abu ba a kiyama dan adam zai gagata amma wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aiki na kwarai wa amma alladhina stankafu wastakbaru waɗanda suka yi taurin kai suka yi girman kai suka toge suka isi wa Allah bauta an ibadatihi akan yi wa Allah bauta fa yu'azzibuhum azaban alima lalle Allah zai musu azaba azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma ba za su samu wani waliyi majibincin al'amari ko kuma nasiri mai taimako min dunillahi ba Allah ba ma'ana ba wanda zai taimaka musu ko waliyi ko nasiri wanda ya kama waliyinsa ya bar Allah to wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira wanda ya kama nasiri ya rike wani mai taimako yana ganin shi zai taimaka masa a lahira ya bar Allah wallahi a kiyama ba wanda ya taimake wani ko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Allah ya ba mu labarin cewa yana yin ceto zai yi ceto amma zai yi ceto ne da izinin Allah ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ko masu ceto ba sa yin ceto sai wanda Allah iya yadda yanzu ba a hada zafi fa da sanyi ko matsala a wannan da wannan akwai mushkila inda in kaga in likita ya gani zai ce a lalle malam bai san harkar lafiya ba da ka ko ka bar mun shayi ko ka bar mun wannan yawa Shayi, shayi.
kaji yan san zaki ko abubuwan shayi to bar mun shayi saboda sanyi ka yanzu ai gudun sa muke kai ma ba kula sanyi ka saba fa'ida ce dan ku gane ba a haɗa sanyi da zafi a lokaci guda dan na tabbatar na ƙari wani bai sani ba wani yanzu haka yana gama shan shayi sai ɗebo ruwan sanyi ya buga to Allah wata ran sai dai a saka abul bayar sai asibiti ba a yi yawa dole a bada ba sa shiri ne a tsakaninsu gobe ko Allah ma idan ya zo sai kawo sanyi lokacinsa daban ba zafi ma lokacinsa daban amma a rana ɗaya ka taɓa ganin ai sanyi ai zafi ai sanyi ai zafi a daban daban ne to shi ne Allah yake cewa Allah zai musu azaba mai raɗi saboda mai saboda ba su bi Allah ba ba su yi wa Allah bauta ba sun bauta wa wani Allah ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum na'am يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم haka وأنزلنا إليكم نورا مبينا Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujjoji fa sun zo muku daga ubangiji ai ina ji ya bayyana ko dalilai da hujjoji sun bayyana gare ku daga ubangijinku daga cikin su akwai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan burhanun min rabbikum anan ana nufin hakika annabi ya zo muku daga ubangijinku kamar yadda mafi yawa cikin malaman tafsiri suka faɗa wasu kuma suka ce a'a يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أي يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم lalle qur'ani ya zo muku daga ubangijinku wannan qur'ani izu 60 magana Allah ne daga gare shi yake wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun sauka muku da haske mabayyanin haske wasu kace kad ja'akum burhanun min rabbikum ay kad ja'akum hujjatun min rabbikum kad ja'atkum hujja min rabbikum kenan hujja ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina ko mun sauka muku da alqur'ani shine nuran mubina in kace can gurin burhanun min rabbikum muhammadu ne to kenan nuran mubina sai zama alqur'ani to sai ce fa amman ladina amanu
فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه na'am
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما Allah madaukin sarki yace- yake cewa fa amma alladhina amanu billah amma waɗanda suka yi imani da Allah wa tasamu bihi suka yi riko da ubangiji wa tana'u bihi min zarri shaytan suka nemi tsaro daga gare shi daga karkata ta shaytan fa sayudkhilukum fi rahmatin minhu lalle Allah zai shigar da su cikin rahama daga gare shi wa fadl da falala shine gidan aljanna ويهديهم إليه صراطا مستقيما kuma lalle Allah zai shiryar da su hanya wacce take miƙaƙƙiya hanya ta ƙwarai hanya wacce take daidaitacciya ashe wannan yana nuna mana sakamakon wanda ya ainihin bi Allah ya riko da addinin Allah ya riko da abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya zo da shi kenan ana yi masa albishir na samun dacewa da ainihin samun rahamar ubangiji da kuma gidan aljanna daman dai karshen tuka tuka tuk duk abin da dan adam yake nema shine dai ya samu gidan aljanna to an ce in kun bi shi to zai baku gidan aljanna to sai aya ta karshe mai Allah ya ce يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة haka
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك na'am
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين na'am يبين الله لكم أن تضلوا Allahu akbar والله بكل شيء عليم
yastaftunak suna yin fatawa gare ka suna tambayan ka shine ma'anar yastaftunak daga alfatwa ne suna tambayan ka qulillahu yuftikum fil kalala gaya musu Allah zai ba ku amsa dangane da kalala ma'ana suna yawan tambayan annabi ne kalala sai na umar ya faɗa a cikin hadisi yace babu abin da na yawaita tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akan menene shi sama da kalala ina yawan tambayan annabi ya rasulullah me kalala wane ne kalala Kulillahu yuftikum fil kalala to Allah zai ba ku amsa waye kalala Sidna Abubakar ya yi bayanin menene kalala kamar yadda zamu zo mu karanta a baya cewa shine wanda ya mutu ba shi da uba ba da da ba uba ba da shine kalala an ce wannan aya kamar da malaman tafsiri suka faɗa ta sauka ne akan Jabir bin Abdullahi yace Allah radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah ya zo gaishe ni wata rana wa ana maridun la aqilu ba da lafiya kuma ba na hankaltan abubuwa sosai sai annabi yayi alwala fatawadda wa sabba alayya min wudu'ihi annabi yayi alwala sai ya ɗebi ruwan alwalan ya watsa mu ku duk wata mu'jiza ta annabi jabir ya tara yana kwance bai da lafiya ciwo yayi tsanani yayi masa magani maganin da ya masa sai annabi ya alwala ruwan alwalan annabi ya dauka ya yafa masa kun san da wahayi ne fa ba da ka bane yace fa aqaltu yawa kar wani ya je ya je alwala ya je ya je zuba ka san akwai ahalin suna yan gaba dai gaba dai to ya samu suna ka je ka lola ruwan da ci ka je ka watsa wani a yawa abin sai ya ce ya ce fa'akaltu fakultu fa'akaltu sai na hankalta fakultu sai na cewa annabi tunda na dawo cikin natsuwa ya rasulallah liman miras waye zai ci gado na ne inda ma ya risuni alkalala inda ma ya risuni alkalala to shine Allah saukar da yastaftunaka suna tambayaka qul illahu yuftikum fil kalala Allah tabaraka wa ta'ala yana baku fatawa ko yana baku amsa dangane da alkalala Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama a cikin littafin tafsirin sa ya faɗa karkashin wannan aya din cewa daga bara ibn azib kala yake cewa ƙarshen suratu bara'a da ƙarshen da aya ta ƙarshe ta wannan suratun nisa ya sabtunaka ya zo daga jabir bin abdullahi yake cewa manzo Allah ya shiga kaina ba da lafiya kamar yadda muka faɗa kenan ya ɗebi ruwa ya zuba mun a wannan riwaya da ibnu kasir ya kawo sai annabi ya ce subbu alaihi ku ta zuba mai wannan ruwan alwala har sai ya farka ya warke sai ce inna la yarithuni illa kalala fa kaifal miras to shine bai ce ba wanda zai gaje ni sai kalala to yaya gado na zai kasance shine Allah ya saukar da ayatul fara'id um, mun yi magana can farkon suratul nisa'i sabanin malamai da me ake nufi da kalala ba sai mun maimaita ba amma dai za mu tsaya akan magana da abubakar ya faɗa alkalala ana nufin wanda ya mutu ba shi da uba ba shi da ɗa alkalala asalinta an ciro ta ne daga al'ikilil al'ikilil al'ikilil wani abu ne da ake ɗaure kai da shi shi ne ikilil haka malamai suka faɗa da yawa to waye alkalala suka ce allazi ash-shakhs allazi yamutu wa laysa lahu waladun wala walid mutum ne ya mutu kaji ko ba shi da ɗa kuma ba shi da uba yanzu kamar ka ce jabir ya mutu ko zai mutu ba shi da ɗan da zai gaje shi kuma ba ku ba tunda baban shi ya riga shi da su haye ko abdullahi bin haram a yakin uhud da ya rasu amma wasu malaman suka ce a alkalala shine mallawala da lahu kawai wanda bayi da ɗa shine kalala wanda bayi da ɗa ya mutu bayi da ɗa shine kalala ko da yana da uba saboda suka ce ai ayat cewa ta yi inin mur'un halaka laysa lahu walad ko ba ka bane a cikin ayat يستفتونك في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت mutumin da ya mutu ba shi da ɗa amma yana da ‘yar uwa lallai matsalar kalala dinan ta rudar da sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda riwaya ta zo cikin Bukhari da Muslim yake salasun wadittu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahida ilaina fi jinna ahadan nantahi ilai abubuwa guda uku na so a ce manzon Allah ya bar mana wasiya a kansu da za mu tike a kai mu je karshen zance mu huta da sabani kafin annabi ya bar duniya na so a ce ya mana bayanin su yace matsalar aljaddu kaka da gadan kaka da alkalala da kuma annabi ya babun min abwabir riba bayani daga cikin kofa daga cikin kofofin riba yace na so annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana bayani hadisin bukhari da muslim Umar dan Khattab yace ma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay'in akthara mimma sa'altuhu anil kalala ban taba yi wa annabi tambaya ne ta yawai ta yi masa tambayo ba irin yadda na yawan tambaya akan alkalala hatta fa ana bi usbu'ihi fi sadri har sai da annabi na yawaita mai tambaya sai ya sa dan yatsa sai ya zungure ni a kirji Allah ya ce manzo Allah ya ce da shi ya ka ayatu sayfin latifi akhir suratul nisa in kana neman karin bayani akan me kalala ayan nan ta karshe wannan kenan da muke karanta tafsirin ta annabi ya ce in kana neman bayanin kalala ka koma wannan aya ta cikin suratul nisa ya ta ishe ka shikenan idan ru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun mutumin da ya rasu shine halaka laysa lahu waladun ba shi da da wa lahu ukhtun amma yana da yar uwa to gadon ita yar uwar falaha nisfu ma taraka tana da me tana da rabin abin da ya bari wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad shi wannan dan uwa da ya mutu shi ma zai iya cin gadon ta mana idza matatil ukhtu wa jami'u mirathuha lil akhi idan ita da a ce yanzu ita yar uwan ne ta rasu to shi namijin kuma dan uwan nata shi zai cinye dukiyarta in lam yakul laha walad idan ba ta da ɗa abin da ake nufi a nan shi ne wani ne ya mutu bayi da kowa sai yar uwarsa mace ka ji ko ka ɗauka kai ne ban nuna ka ba kai ne ka mutu ba ka da kowa sai ka bar yarka ko kanwarka mace ka fahimta to za mu ce da kai sunanka kalala inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak to sai a bata rabin dukiyar abin da ka bari yar uwarka kanwarka ko yarka in ka mutu ba kowa ba uba ba ɗa to za ta ci rabin dukiya za a raba biyu a bata rabi to sai mu juya idan wato ita ce ta mutu yar uwarka ta mutu ba ta da uba ba ta da ɗa sai kai ɗan uwanta wanda kuke ciki ɗaya to shine Allah ce wa huwa yarithuha wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad shi zai gaje dukiyarta idan ba ta da me idan in dai ba ta da da to amma fa in kana laha ibnun fa idan dan uwarka ta mutu ta bar danta kai kuma ga kanan kana gadara kai ma danginta ne ba ka da komai eh da ya kore ka da ba da ya kori kanin uwa ɗaya kori kawo kawai yawa ɗaya kori kawo ɗaya kori kawo to idan kuma ya ce fa idan ya ce za ta shiga da uwar tata abin da ya saura kai kuma za ka iya samun shiga kenan kawu ya fi jin haushin ɗa namiji a kan ya ko ba ka bane saboda ɗa namiji yana masa hajjo hirman ya kuma wace tana masa mai hajjo nuksan za ka ɗan rage masa ɗan abin da zai ci ne ko ba ka bane to fa in kana tasnataini in su su biyu ne kuma su su biyu ne falahu masu rusani mai matar su yaya matan ɗan uwan kai to suna da asulusan tu over three ka kasa dukiyar kashe uku sai su ɗauki biyu sai a ba ɗaya guda biyu isa ba kenan abin da ake nufi mutumin da ya mutu kun gane mutumin da ya mutu sai ya bar yan uwa mata daga biyu isa ma to ya me za su ci a dukiyarsa mai kuɗi ne ya mutu bai da kowa sai yan uwansa ne mata to a nan gurin sai a kasa dukiyar gaba ɗaya kashi uku sai su ɗauki kashi nawa kashi biyu amma da maza ne kuma kaɗai fa ba kowa duka za su ci wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa'a to sai Allah ya ce to idan yan uwan kuma an samu cakuduwa ne tsakanin maza da mata yana da kanne maza yana da yayye mata kaga rijalan wani sa'a to za su shiga da shi dan uwansu da ya mutu fali zakari hazil unsayayi shi kenan sai a rabo yadda za a buga rabon ɗa namiji zai ci dubu ɗari ya mace za ta ci dubu hamsin sai su yi haƙuri yawwa don shi namiji kaga hula ya sa ita kuma dan kwali ta sa ka hada tsakanin hula da da dan kwali ai ba dai bane yubayyinu Allah lakum an tadhillu Allah ya ce duk bayanan nan da suka gabata a cikin suratul nisa'i duka da wannan da na rawan gado na menene Allah yana muku bayani ne dan kar ku bata da aka ce muku Allah kwaya ɗaya ne ba shi da abokin tarayya wa ma min ilahin illa Allah Allah yana muku bayani ne an tadillu ai an la tadillu dan kada ku bata bayyana Allah lakum an tadillu la tadillu wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah ya kasance wato mai ilimi ne akan dukkan komai mai ilimi ne akan dukkan komai babu wani abin da ya buya a cikin ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala to Allah ubangiji ya bamu ilimi mai amfani Allah kuma ya raba mu da bata bayan shari'a Allah ya bamu zaman lafiya Allah ya sa mu cika da imani nake kuna insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan shine karshen tafsirin suratul nisa wani sati za mu tashi farkon suratul ma'ida